أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan zulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 18 ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a masallaci na markas barmanzo wanda yake unguwar kanya garin da magaran jamhuriyar nijar ba don komi ba sai don ci gaba da karatunmu na littafin akhdari wanda muka fara kusan sati biyu da ya gabata idan ba mu manta ba mun tsaya daidai gabar da malam yake cewa wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bayan mun yi bayani akan abin da yake da alaka da umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna gaba ta gaba malam yake cewa wa yahrumu alayhi al-kadhibu wal ghibatu wan nalimatu والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهم واللمد والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والعقل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها bayan malam ya koro mana bayani akan abin da yake wajibi akan kowane mumini malam sai yake cewa gaba ta gaba malam yake cewa wa ya halmu alaihi kazibu wa ya halmu alaihi kazibu ai ya haramta ga wanda ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi imani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana yin ƙarya idan aka ce ƙarya shine mutum ya zo ya sanar da mutane abinda bai wakana ba ko kuma abinda bai sani ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka tsaya akan abinda ba ka da ilimi akan sa kenan duk abin da yake bakka da yaqini akan wannan abun ya zama haramu ga mumini wanda ya yarda da Allah kuma ya yarda da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana barin abin da bai da yaqini akan shi haka Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance masu gaskiya kina anan Allah yana bayani cewa kada mu kasance masu ƙarya duk abin da mutum zai hodi ya zamanto iya da yaqini akan wannan abu domin kada ya ƙarya saboda ita ƙarya abu ne wanda yake shayo ma mutum bala'i haka hadisi ibn mas'ud annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sidqa yahdi ila albirra lalle ku sani cewa ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga yin biyayya wa innal birra yahdi ila aljannati mu sani cewa ita kuma biyayya tana shiryar da mutum zuwa ga gidan aljanna wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktab inda allahi siddiqan lalle duk mutum zai kasance yana gaskiya lokacin da yake gaskiya hatta yuktaba inda allahi siddiqan har sai da ya zamanto wajen Allah subhanahu wata'ala an rubuta sunan shi a cikin masu gaskiya wa innal kasba yahdi ila al-fujuri kuma mu sani cewa ita ƙarya tana sa mutum ya zamanto mi yana aikata fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma aikata fajirci abinda yake ba mai kyau ba yana sa mutum ya isa gidan wuta wa iyazu billah sai manzo Allah yake cewa wa innar rajul la yakzibu hatta yuktab inda Allah kazzaban haka mutum zai kasance yana yin ƙarya idan mutum ya kasance yana yin ƙarya yau da gobe har sai an rubuta sunan shi wajen Allah subhanahu wataala daga cikin mutanen da suka kasance masu yin ƙarya kenan idan muka gare ka anan ƙarya haramun ne kat'an Allah ya hana sanadiyar ayoyin da muka karanta dalili ne akan cewa Allah ya hana haka manzon Allah ya koro magana akan cewa ƙarya haramun ce kuma ƙarya tana daga cikin alamomi na munafici manzon Allah yake cewa arba'u khilalin man kunna fihi kana munafiqan duk wanda ya kasance yana da halaye guda hudu manzon Allah ya ce wannan mutumin munafiki ne manzon Allah ya ce man iza haddasa kadaba wanda ya kasance idan zai yi zance sai ya yi ƙarya lalle manzon Allah yake cewa wannan mutumin munafiki ne kenan qat'an mun karanta cewa lalle karya haramun ne kuma karya ba sifa bace ta wanda yake mumini wanda ya yarda da Allah kuma ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu idan muka dauka karya a wajen mutane ma wanda ya kasance yana yin karya zai zama to idan mutane sun gane shi bai da horin shi cikin mutane barantana a wajen Allah subhanahu wataala a ce mutum yana yin karya har sai da aka rubuta sunan shi a wajen Allah akan cewa lalle wannan mutumin makaryaci ne na gaba mala yake cewa algibatu sai giba menene giba shine gulma Allah subhanahu wataala yake cewa wala yattabba'ukum ba'da kada ɗayan ku ya rinka ma dan uwan shi shine gulma abinda ake ce ma gulma shine aje a rinka yin zancen wani a daidai lokacin da bayyana abin ya aikata ko kuma bai aikata ba wanda an sani a daidai lokacin daga yashi shi da kanshi da yashi daɗi akan abin da aka hudi a kansa wannan shine ake ce ma gulma yanzu Allah yake cewa duk lokacin da mutum yake yin gulma zai kasance yana cin naman dan uwan shi shi Allah subhanahu wataala yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum shin dan uwan ku zai yarda ya ci naman dan uwansa a daidai lokacin da aka ce ya rasu fakarihtum Allah yace sai kuka kyamata to wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim sai Allah yake cewa to ku ji tsoron Allah kenan gulma haramun ne ga duk wanda ya yarda da Allah yanzu Allah yake cewa abinda ake cewa gulma shine zikruka ahaka bima yakra ka kira dan uwanka akan abin da bai yaso sai wani mai tambaya yake cewa a fara'aita in kana fi akhi ma aku yake cewa manzo Allah idan ya zama to abin da na kudi akan wannan mutumin tabbas haka ne misali bayyana sai ka ce wani yana da yana da kai babba ko kuma yana da katan kai misali sai manzo Allah yake ce mushi in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu idan ya kasance abin da ka wadi tabbas akan wannan mutumin lalle kai gulmashi sai manzo Allah yake cewa wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu idan kuma ya kasance abin da kake hodi akan shi wannan mutumin bai da shi manzo Allah yake cewa lalle ka mushi ƙarya kuma ka tuhume shi akan abin da bai da gaba ta uku ma da yake cewa annamima sai annamimanci abin da ake ce ma annamimanci shine mutum ya zo ya rinka gama wani da wani misali wani ya yi magana a daidai lokacin da wani bayyana sai ka je ka iske shi ka ce mushi ka ji abin da wani ya ce a daidai lokacin da idan ya shi shi da kanshi ba zai ji daɗin abin da wannan ya hudu ba ta yawa ya iske shi ya zama to ka haɗa su waɗa wannan shi ne ake ce ma annani yana annanimanci maza Allah yake cewa la yadkhul jannata namamu wanda ya kasance yana yada annanimanci cikin mutane maza Allah yace kada an wannan mutum bai ya shiga aljanna haka Allah subhanahu wataala yake cewa hammalin masha'in binamin wanda yake zuwa yana yada zance wanda yake na annanimanci Allah subhanahu wataala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga duk wanda zai je yana yada abinda ba shi ba yana abinda kasancewa tabbas idan ka yada shi za ka hada hada tsakanin wannan da wannan da wannan haramun ne mutum ya je ya ringa ya ringa yada shi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ga ya muku ala unabbiukum bi sharari in ga ya muku wanda yake ya fi kowa shari a cikin ku suka ce bala ya rasulullah sai manzo Allah yake cewa amma sha'una bin namima sune wa'inda suka kasance suna yada annamimanci al-mufarriquna bainal ahibba wanda suke raba tsakanin masoya idan ya zama to yau wane da wane ɗan uwa ne ko kuma abokanai ne sai ka je ka ce wane ka ji abin da wane ya wani a daidai lokacin da ka haɗa su waɗa kenan mine ne almufarriquna bainal ahibba kenan ka raba tsakanin masoya guda biyu tunda bai sani ba amma sai ka zo ka ce mishi ka ji abin da wane ya ce kenan a lokacin sai ya shi sai ya rinka kyamar wannan mutumin kenan mutum ya raba ya raba tsakanin waɗanda suke mutane ne guda biyu gaba ta gaba mala yake cewa alkibaru abinda ake ce ma alkibaru shine girman kai idan muka ɗauka girman kai a fassara ta malumai shine kin gaskiya duk lokacin da za a ce ma ga gaskiya wannan gaskiyar tana da alaka da addini ko kuma tana da alaka da mu'amala ce ta yau da kullum to lalle duk wanda da za a ce mushi wane ga abin da aka ce shi ne mai kyau wannan abin da kake aikata ba mai kyau ba idan mutum ya ƙi karɓar wannan ƙaryar wannan abin da ake afwan wannan abin da ake gaya mushi a daidai lokacin da ya ƙi karɓa lalle wannan mutumin shi za iya ce ma mai girman kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula Allah yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kada ku kasance ko kuma kada ka kasance kana yawo a cikin kasa kana mai daga kai kana mai girman kai Allah yake cewa innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula saboda tabbas kai ba za ka iya tsaga kasa ba kuma ba za ka yi girman dutse ba kenan girman kai abu ne wanda manzo Allah ya yi hani akan shi kuma Allah subhanahu wataala shi ma ya yi hani akan shi manzo Allah yake cewa la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibri duk wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai daidai da kwarar zarra daidai da kwayar zarra na girman kai manzo Allah yake cewa wannan mutumin qad'an bai shiga aljanna kenan duk wanda za a ce mishi yau ga gaskiya nan amma mutum sai ya bishire mata ya ƙi bin wannan gaskiyar to lalle wannan mutumin shi yake ce ma mai girman kai akwai wani hadisi wanda sabon manzo Allah lokacin da manzo Allah ya musu bayani akan girman kai sai suke cewa ya rasulullah muna so mu sa kaya masu kyau mu shiga mai kyau manzo Allah ya ce musu a'a shiga mai kyau ba ita bace girman kai abin da ake ce ma girman kai shine mutum ya ki gaskiya duk abin da aka ce ma wane ga abin da Allah ya ce ga abin da manzonsa ya ce ka yi kokari ka aikata yadda ya ce sai ka iya to lalle wannan mutumin yayi yayi girman kai haka abin da yake da alaka da mu'amala ka sani mutane sun zo sun ce maka wani abin da kake aikatawa a mu'amalance a mu'amala ta yau da gobe bai kamata ba ka aikata sai ka ki karɓar wannan abin wannan abin shi ma ana ce mishi ana ce mishi girman kai abin da muka sani yau da kullum akan fasara ta alkibar wal ushri sai a ce mana alkibar girman kai al ushru kuma sai a ce shishi da kai malamai suka ce tsakanin shishi da kai da girman kai wata fasara ce wadda kusan ma'anarsu ɗaya ne wanda za a ce yau yayin girman kai kamar fasarar a hausa za ka iya zauwa duka ɗaya ne da shishi da kai saboda mai girman kai shine zai ne shine zai yi shishi da kai daga cikin fasarar da malamai suka ma al'ujubu shine mutum ya rinka burge kanshi da kanshi misali mutum ya yi shiga ya sa waɗansu kaya sai ya fito yana burge kanshi da kanshi kenan wannan shine ake ce ma al'ujubu kina akwai bambanci tsakanin alkibaru wal ujub kina akwai bambanci tsakanin shi da girman kai da kuma mutum ya zo ya riga girin ya riga burge kanshi da kanshi wannan shi ake ce ma al ujub sabanin yanda muka sani akan cewa al ujub ana ce musu jiri da kai amma fasarar da wayansu malamai suka yi wanda ta yi zamantawa ta yi zamantawa akan dacewa akan fassara wannan shine shine mutum ya riga ganin yana burge kanshi da kanshi idan muka karanta lokacin da Allah subhanahu wataala yake tambayar mala'ika yake tambayar iblis lokacin da aka ce ma mala'iku su yi sujada yake ce mishi ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me ya hana ka da kai sujada akan abin da na halitta da hannuna Allah yake ce mishi astakbarta an kunta min al'ali kayi girman kai ne ko kuma menene sai yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin kenan nan anan iblis ya leka ne ya leka asalin kanshi ne akan cewa shi yana burge kanshi da kanshi yana ganin cewa yayi ne yayi annabi adam daraja wani abu shi ne zai hana shi ne ya mushi sujada kenan wannan shine bambanci tsakanin alkibaru da kuma al'ujubu gaba ta gaba ma da yake cewa arriya abinda ake ce ma riya shine mutum ya aikata duk abin da ka san cewa wannan aikin ana yin shi ne domin Allah subhanahu wataala sai ka zo ka aikata shi dan mutane su gani su yaba ko kuma kai dan wani ya ce ka iya wannan shi ake ce mariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ashqul asghar manzo Allah yake ce ma sabban sa abinda nake guje muku tsoro akan shi shine manzo Allah yace ashqul asghar shine shirka karama sai suka ce wa mashqul asghar ya rasulullah manzo Allah ne ce shirka karama sai yake ce musu arbi riya shine riya kenan duk lokacin da mutum zai aikata wata ibada wanda ka sani wannan ibadar ana sarrafa ta ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai kada ka zo ka yi ta don wani ko kuma ka yi don wani ya gani ya yaba wannan shi mani duka wannan ana ce mushi riya Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wayannan mutanen wanda suka kasance suna yin sallah ko kuma suna yin aiki domin wani Allah yake cewa su ne za su tashi suna yin sallah a kasalance la yura'unan nasa amma a lokacin da suna yin sallar wannan suna yi ne don waɗansu su gani Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusa yura'una nas suna yi ne dan mutane su gani ne su gani su yaba Allah yake cewa allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un suna yi ne idan mutane sun gani ke su yaba misalin mutum zai zo yana yin sallah cikin mutane a lokacin da shi da kanshi ya sani idan shi ɗaya ne a ɗaki yadda yake yin wannan sallar zai yi sallar shi ne ya bubbuga ta minti biyu minti uku ya ida amma idan ya zama to cikin mutane ne dan mutane su yaba sai sai ya tsawaita wannan sallar tashi to wannan shi yake ce mami shi yake ce mariya kenan duk abin da zaka yi dan mutane su gani su yaba to wannan abu shine shine riya manzo Allah yake cewa duk lokacin da mutum ya kasance yana aikata riya ranar tashin alkiyama zai je wajen Allah ya ce ma Allah na aikata kaza na aikata kaza sai Allah ya ce mishi a'a ba dan ni kai ba kayi ne dan wane ya gani dan wane ya yaba to a lokacin nan sai Allah ya ce mishi ka je wajen wanda kai dan shi ya baka lada shi kuma a lokacin nan ne yau malayan fa umalun wala banu babu wani wanda zai iya taimaka ma wani shi wanda kai dan shi din shi ba zai iya taimaka maka ba akan ladan da kai kuma kai ma ba za ka iya taimaka mishi akan akan wani abu kenan ko idan muka leka nan riya tabbas yin aiki dan wani wannan kuskure kuskure ne babba wanda zai kai mutum zai kai mutum hallaka wanda ya kasance yana yin riya duk aikin da yake yi ran tashin kiyama Allah zai kore wannan ayyukan nashi gabaki daya ya zaman to ya zaman to an shirke shi Allah bai ya karba saboda Allah bai ya karba ayyukan da ya zaman to kai musharaka akan shi dan wani ya gani kenan kai al-ishrak shine ashirkul asgar ka zo ka hada ka hada bauta ta ubangiji akan wani kenan da lokacin da mutum yake yin riya ya sani cewa tabbas tabbas wannan mutumin aikin da yake aikatawa Allah subhanahu wataala bai ya karba ni bai ya karba ayyukansa gaba ta gaba mala yake cewa as-sum'atu abinda ake ce ma as-sum'a akwai wani babban malami da ake ce mishi al-isu bin abdussalam yake cewa bambancin da yake tsakanin arriya da kuma as-sum'a shine mala yake cewa arriya an ya amala li ghairi llahi ita riya shine mutun yayi aiki dan wani dan wani Allah kenan mutum ya aiki dan wani Allah ya gani ya yaba sai ya ce amma kaga wasum'atu amma asuma an yakhya amalahu lillahi thumma yuhaddisu bihi nasa wanda zai boye a daki misali ya tashi cikin dare ya yi sallah da ya sallah shi cikin dare babu wanda ya sani amma da sani sai ya wuto cikin mutane sai ya dinga cewa kash na gashi sai a ce mishi sai a ce ni kai ka gashi sai ya ce ai shi kwana na ina sallah wannan shine ake ce ma asum'atu kenan lokacin da kai aiki kana yawa ka yi shi don Allah da fari don Allah ka yi shi amma sai ka fito kake bayyana ma mutane cewa ne ka yi shi to wannan a lokacin wannan malamin yake cewa ka aikata ne ka aikata as-sum'atu kenan ka aikata abin da yake ne yana kusa da riya amma ba riya bace saboda ita riya kwata duka kwata kwata abin da kai kai ne kai ne dan wani shi kuma wannan ka zo kana bayyana ma mutane ne kenan ne zaka bata ne zaka bata ayyukan da kai ne wanda a lokacin da aikin kayi shi dan Allah amma yanzu sai ka biyo bayan shi da kura kace fa maka bata shi Allah ya kiyaye sai mun gaba ta gaba mala yake cewa alhasadu abinda ake ce ma alhasadu shine mala yace tamanni zawarin ni'mati shine ka rinka burin ni'ima da Allah ya ma wani ta gushe a gare ka a gare wannan mutumin ko ta koma a gare ka bala ya ce gaba ta gaba alhasadu abinda ake ce ma alhasadu shi ne hasada a hausa za mu iya kiran shi da bakin ciki misali allah ya ma wani bawon shi ni'ima ko ni'ima ta dukiya ko kuma ni'ima ta wani abu wanda yake da alaka da duniya ko kuma wanda yake da alaka da lahira kana ganin cewa wannan mutumin ya ci gaba sai ka ringa sai ka ringa bakin ciki akan cewa ina ma a ce wannan ni'imar ta guje wannan mutumin ta dawo kanka wannan shine ake ce ma hasada kalmomin ce wai na abubuwan da muke karanta ga baki ɗayan su tun daga inda ma yake cewa wa ya halimu alaihi kazi yana bayani ne akan abubuwan da suke haramun ne kwata-kwata wanda yake musulmi ya yi imani da Allah ya aikata su yana idan muka ɗauka hasada bakin ciki haramun ne kat'an mutum ya rinka aikatawa sai gabatarwa ma da yake cewa albugudu bambanci tsakanin albugudu da kuma alhasad idan muka ce alhasad shine hasada da hausa ma ana ce mata hasada shi kuma albugur sai mu ce mishi kyashi bambancin da yake tsakanin su ita hasada za ka yi za ka yi za ka yi za ka yi kamar ni ne za ka so ni'imar da Allah ya ma wani wannan ni'imar da Allah ya ma wani ta dawo kanka shi kuma kyashi za ka ringa kyamatar mutum ne ko kuma ka ringa jin haushin wannan mutumin ba tare da wata ni'ima da Allah ya mishi ba misali ma mutumin bai da komi da za ka mishi bakin ciki amma ni amma sai ka ringa jin haushin shi wannan shi ake cewa ni shi ake cewa kyashi kenan wannan akwai bambanci tsakanin alhasadu da kuma albugud wannan shine bambanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin shi yake cewa iyyakum wazzan fa inna zanna akzabul hadisa wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wannan shine mahallin shayi manzo Allah yake cewa wala tahasadu kada ku ringa ma junan ku kada ku ringa ma junan ku bakin ciki da hasada kiran nan qat'an haramun ne haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa min sharri hasidin idza hasad da kuma sharrin ne yin hasada a dai lokacin da zai yi da zai yi hasada kenan ima mutum hasada akan ni'imar da Allah ya mishi wannan bakin ciki ne kuma wannan haramun ne yanzu idan muka dauka Allah ya ma mutum ni'ima sai ka zo kake bakin ciki akan ni'imar da Allah ya ma wannan mutumin a zahiri baka san menene ni'ima ba ko kuma baka san wane ne Allah ba saboda idan muka leka wanda ya san Allah da kanshi ya sani cewa duk ni'imar da Allah ya ma wani mutum tana yawa kai da Allah bai maka ba taka a gaba ta zo ta ko kuma Allah ya maka taka a baya a dai lokacin da tana yawa lokacin da aka maka ni'ima shi wannan bai da ko kuma yanzu an ma wannan a dai lokacin da za a maka kai a gaba kuma shi bai da kenan duk wanda yake hasada bai sani yana mamaki ne yana yana yana yana huto na huto ne da ni da ni'imomin da Allah yake ma bayinsa idan muka leka hadisin da manzo Allah yake cewa babu wata rai da za ta mutu a duniya wannan sai ta cinye ni sai ta cinye arzikinta idan Allah ya ma wani ni'ima menene na yin bakin ciki akan cewa kana bakin cikin wannan ni'imar ta gushe akan shi ta dawo kanka ka jira in Allah ne ya roƙa ya bashi kai ma ka je ka roƙi ka roƙi Allah ya baka wannan Allah wanda ya bashi shine Allah da idan ka roƙe shi kuma shi zai baka saboda Allah shi da kanshi yace ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ni zan karɓa muku to menene na yin hasada menene na yin bakin ciki kenan daga kaga Allah ya ma mutum ni'ima sai ka taya shi addu'a Allah ya sa albarka wannan shine abin da ake so ga ga mumini in yaso kai kuma kana son abin sai ka je ka koma wajen Allah subhanahu wataala kai addu'a ka ce ya Allah ina son kaza ya Allah ka bani Allah sai ya baka abin da yake wajen Allah bai ya kariya kar ka ce Allah ya ba wani ya ba wani kar a je a roƙa su kare a babu yanda za a yi ka roƙi Allah abu ya kare duk abin da ka roƙi Allah Allah sai ya baka a cikin hadisin manzo Allah yake cewa ni'imar da mutane da dukkan duniya abu da abin da yake cikin duniya da za su tambaye Allah akan wani abu Allah ya ba su manzo Allah yake cewa abin da zai rage na wajen Allah bai kai a dauko allura ba tsoma ta cikin teku na ruwa a tsamo ta idan aka tsamo ta wani dugo ɗaya ne zai zai zai kasu a cikin wannan allura wannan shine iya abinda mutanen duniya gabaki ɗaya za su tambaye Allah ya ba su kenan abin da yake wajen Allah ko da ya ba mutane ne bai karewa bai rage wannan shi ne kenan hasada da tashi wannan haramun ne ga wanda yake musulmi ya ringa ma dan uwan shi sai gaba ta gaba ba da yake cewa wa ru'yatul fadli ala al-ghayr mutum ya ringa ganin cewa shi ya ni kowa wannan haramun ne wannan haramun ne shine ru'yatul fadli ala al-ghayr mutum ya ringa ganin ya ringa ganin kanshi shi ya yi kowa daraja ko kuma ya yi kowa a cikin mutane za mu samu a cikin mutane ko kuma a cikin majalisi wanda mutane suke zama shi idan ya zo sai yake ganin cewa ya yi kowa ya yi kowa ne ya yi kowa ko kuma wannan iya daga cikin alamomi na girman kai ko kuma ya zama to daga ya zo shi guri idan ma mutane ba su tashi suka ba shi guri ba sai ya ringa sai ya ringa jin haushi wannan shine abin da malai yake bayani akai kenan haramun ne ka ringa ganin cewa ne kai ka yi kowa ana son mutum ya ringa kaskantar da kanshi idan mutum ya yi tawadu idan Allah sai Allah ya daga ya daga darajar shi manzo Allah yake cewa man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda yayi tawadi yayi tawadi yayi ya kaskantar da kanshi a wajen bayin Allah to wannan mutumin sai Allah yayi sai Allah ya daga shi a idan mutane kenan karka zaman ko kai duk lokacin da kake tare da mutane kana ganin cewa ka hi kowa ko da ilimi ne Allah ya baka ka hi kowa ilimi kada ka zaman to kana ɗaya daga cikin waɗanda za su rinka gwada cewa ka hi kowa saboda idan ka zaman to ilimi ne Allah ya baka sai kake gwada ka hi kowa sai zaman to wannan ilimin da Allah ya baka a kan shi Allah zai hallaka da kai ta wata hanya saboda kana ganin kahi kowa sai shi dan ya rinka maka wasu wasu akan duk abin da kake aikatawa sai ka yi riya ba dan wani ba dan Allah ba kayi dan wani sai Allah ya sheke ayyukan naka gabaki daya kenan ganin mutum ya rinka ganin cewa ya fi kowa daraja wannan haramun ne kata ana son wanda yake musulmi wanda yake mumini ya rinka ganin cewa shi kanshi kullum kasa yake idan ya zama to mutum yana kasa da mutane yana ganin cewa shi kasa da mutane yake sai Allah ya yi sai Allah ya ɗaukaka shi manzo Allah yake cewa rubba ash'as akbara law aqsama ala Allah la abarra zan gani a cikin mutane akwai wanda ana ganin cewa shi ba kowa bane ba manzo Allah ya ce rubba aqsama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa ya zo ya rantsuwa ga Allah akan wani abu da Allah ya tabbatar akan wannan abu wani malami yake cewa wani lokaci an yi hori abin da ake ce ma hori shi ne an roƙi Allah ya kawo ruwa daidai lokacin da damana ta zo ta amma ruwa ya ki sabka mutane suna cikin bala'i babu ruwa sai wani mutum ya shigo cikin masallaci sai ya ɗaga hannun shi ya ce ya Allah bayan ka suna roƙonka ka musu ruwa ya Allah ka musu ruwa kawai sai yau da ya kai shi wannan mutumin yana tashi yana huta kawai sai Allah ya saukar da ruwa sanadiyan ne addu'ar da wannan mutumin ne kuma wannan mutumin ba wanda ya san shi dalili ba wanda ya san shi kenan ba wani babban mutum bane a cikin mutane za ga mutum ne kaskantacce a cikin a cikin mutane bai da daraja amma a wajen Allah yana da yana da daraja kenan kai ne kai tawadu dan Allah sai Allah ya yi sai Allah ya ɗaukaka darajarka a cikin bayan shi Allah yake cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku zamanto kuna yaba kanku kuna yaba kanku saboda ni ko a'lam biman ittaka Allah shi ya sanin wanda suka yi wanda suka yi tsoron Allah a cikin bayin sa na gari Allah yake cewa alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum shin baka ganin wanda suke yaba kansu balillahu yuzakki man yasha kenan ne mutum ya kasance yana yaba kanshi idan ka aikata wani abu sai ka zo kana ce a mu ai sai hamdala mun aikata kaza mun yi kaza mun yi kaza wannan ba a san wanda yake mumini ya zo yana mai alfahari akan abin da yake aikatawa ko da ya aikata abubuwa masu kyau kada mutum ya ringa alfahari akan akan me ya aikata sai gaba ta gaba mala yake cewa allamzu wal hamzu abin da yake cewa allamzu wal hamzu shine malam da ya kawo wannan gabar a nan shine Allah yake cewa wala tanzu anfusakum ai la yadib ba'dukum ba'dan wala yata'an fihi kada ɗayan ku ya ringa aibanta ɗan uwan shi daga cikin fassarar da malamai suke yi idan aka ce alhamdu za mu iya ɗaukan akan cewa ka ringa nuna mutane akan akan aibanta mutane kana aibanta mutum amma sai ka ringa nuna shi ya zama to nau'i ne na izgili amma ba izgilin bane ba ka ringa misali wani kaga wani kalli a yanda yake kalli a yanda yake sai zama to nau'i ne na izgili wannan shi ake ce ma alhamdu amma idan muka dauka allamzu shi kuma allamzu zai zama to da baki ne mutum yake yake sukar mutane amma ka ringa gaya ma mutum abin da yake bai da kyau ka sani cewa idan ya shiga ya shiga daɗi kuma tabbas ma zai kasance yana zamna kake yi da shi saboda ne bayan da iya da kai to wannan duka wayannan abubuwan haramun ne wanda yake musulmi ya tsaya yana aikata irin wannan abubuwan saboda shi musulmi dan uwan musulmi ne kenan ba so ka ringa ma dan uwanka abinda ka sani da ya ji daɗi kamar yadda muka karanta aya da a baya Allah yake cewa wailul li kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga duk wanda za su ringa hantaran mutane suna izgili ga mutane Allah ya ce hammazun mashayin bilini wanda za su ringa zuwa suna yada annabimanci suna suna aibanta mutane wayanda mutane su ne wanda Allah bai ya san wayannan mutane kina haramun ne mutum ya ringa ya ringa aibanta mutane in ma ya zamanto a gaban mutane ka aibanta su ko kuma ya zamanto ne a bayan gidansu kina wannan kwata-kwata ne wannan haramun ne sai gaba ta ta gaba ma da yake cewa wal abasu abinda ake ce ma al abasu shine wasa wasa dai wannan wanda muka sani wanda ake yi akwai wasa wanda shari'a ta yarda mutum yayi akwai wasa wanda shari'a ba ta yarda mutum yayi shi irin wasan da shari'a ba ta yarda mutum yayi shi ya zaman to wasa ne idan an yi shi tayewa a shi ma wani ciwo ko kuma tana yi wa wannan wasan za a yi shi ne amma ya zama to ana cikin wannan wasan har lokacin sallah yayi ba a zo aka yi sallah ba to wannan wasan shine wanda shari'a ta hana shi kenan duk wasan da ka sani cewa idan kai wannan wasan zaka cutar da wani ko kuma ka sani a cikin wannan wasan akwai cuta ma abinda annabi Muhammad ya zo da shi ko kuma akwai tozar lamurran addini to wannan haramun ne mutum ya zo ne ya zo ya rinka aikata shi saboda asali ma an ai an halicci mutum ne ba dan wasa ba Allah ya cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan an halicci mutum da aljanna ne dan ne dan su bauta ma Allah ba dan su wasa ba kenan wasa wanda yake mun sani cewa wasa ne wanda bai da amfani ko daya lalle wannan wasan haramun ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wannan gabar tana da alaka da ni as-sukhriya abin da yake da alaka da izini izgilanci shine ko ya zamanto kana izgilanci da mutum yana zaune a gabanka ko kuma ya tashi sai ka rinka mai izgili ai mun san abin da ake cewa izgili to izgili wannan haramun ne Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum kada ɗan ku kada dawan ɗayan ku ya ringa ma ɗayan ku izgili kana wa wanda kake ma izgili ya hika alkhairi a wajen Allah kenan kai zaman to a ringa a ringa izgili tsakankanin mutane haka izgili ga addini duk wanda zai zama to yana izgili ga addini tabbas wannan mutumin shine wanda Allah yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazimu qad kafartum ba'da imanikum duk wanda zai zama to yana izgili ga addini misali wani yana zuwa masallaci a lokaci ko kuma yana zuwa makaranta sai ka zo ka ranka mishi izgili akan cewa ku ga wane shi kullum zai makaranta wane sai zuwa masallaci kamar ya fi kowa imani wannan shi ake cewa izgilanci wannan haramun ne shi ne Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi kada ya zama to da ayoyin Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi mutum ya ringa izgili yana daga cikin izgilin da mutane suke ma mutane idan mutum ya dangare wandon shi wanda sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutum ya dage wandon shi to duk wanda yake ma wanda ya dage wandon shi izgili akan ta hanyar cewa wane kaza ne ya daga wandon shi kaza da wannan izgilanci ne wannan Allah ya hana kenan duk abin da yake izgilanci ne ga musulmi wannan haramun ne kata'an mutum ya zo ya rinka aikatawa haka a cikin suratul mutaffifin Allah yake cewa innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wayanda suka kasance mujrimai ne sai su ringa ma mu'minai dariya akan ayyukan da suka aikata wai za mu rubin ya tagamu idan suka wuce ta gaban su sai su ringa nuna su suna musu suna musu izgidi to wayannan mutanen a duniya ne suke musu izgidi amma idan ya zama to ranar tashin alkiyama Allah yake cewa fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun a ranar tashin alkiyama kuma wayanda suka yi imani da Allah wayanda aka ma izgidi a duniya duniya wayannan mutanen su ne za su ringa ma wa'annan wa'anda suka musu izgili a duniya ne su za su ringa musu dariya alal ara'iki yanzu a dai lokacin da duk wanda kake musu izgili a duniya yau idan baka wasa ba a ranar tashin alkiyama baka tuba ba ranar tashin alkiyama shi wanda kama izgili wannan mutumin shine zai ringa ma zai ringa ma dariya a lokacin da Allah ya mushi ni'ima ta ta gidan aljanna kai kuma sanadiyar izgilanci da kake yi da ayoyin Allah sai Allah ya saka wuta kenan a lokacin nan wa za ma dariya kenan kai ma za kai za ma dariya kenan izgilanci haramun ne kada an kada mutum ya ringa ni ya ringa ma dan uwan shi izgili ko da ya zama to izgilin a gaban shi ne ka sani cewa wani bayya so ko bai wuto ya ce maka ba bayya so ka lura ka sani cewa ko sunan banza ne kake gaya mushi wani kawai ka bari karka mushi saboda ni saboda bayya so Allah shirya da mu gaba ta gaba malai yake cewa wannan wazina sai zina abinda ake ce ma zina shine mutum ya shirya sadu da matar da ba tashi ba da matar da ta zama to ba tashi ba wannan shine yake ce mami shine yake ce ma zina Allah yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah yake cewa wala taqrabu zina kada ku kada ku kusanci zina nan ba wai kada ku yi zina ba kace ta kai kada ku kusanci zina daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya kusanci zina shine ne shine mutum ya kebe da matar da ba muharramarsa ba idan ya zama to mutum ya ke da matar da ba muharramarsa ba a wani guri sai zaman to shedan ya zaman to na ukunsu shedan sai ya ringa ya raya musu raya musu aikata abin da ba shi ba kenan wannan kusanci shine mi shine wanda Allah yake bayani anan wala taqrabu zina kada ku kusance ta kenan ni an hana kusantar zina ina a ce zina ita kuma aula kenan duk abin da yake da alaka da ka sani cewa zai iya kai ka fadawa cikin wannan aikin da Allah ya hana kenan wannan abin mutum kad'an zai haƙuri ya bar shi kenan keɓewa da mace wadda ba muharramarka ba a lokacin da daga kai sai ita wannan haramun ne kata kuma babu khilafi akan wannan wannan haramun ne mutum ya keɓe da matar da ni da ba muharramarsa ba sai gaba ta gaba mala yake cewa wan nazaru ila al ajnabiyya wa talazzu bi kalamiha sai kallon matar da ni matar da ba muharramarka ba matar da ba muharramarka ba shine wadda ba muharraka ba maka ba ita ce duk wadda za ka iya aurenta wani ita ce ita ce wadda ba muharramaka ba duk matar da za ka iya aurenta wani ita ce mai wadda ba muharramaka ba amma wadda muharramaka ce ita ce wadda babu aure tsakanin ma ya zama to mahaifiyarka ko kuma kanwarka ko kuma yayarka ko kuma kanwar mahaifiyarka ko kuma kanwar mahaifinka ko kuma ɗiyanka mata ko kuma ɗiyan yan uwanka mata ko kuma ɗiyan yan uwanka maza wayannan su ne su ne wayanda ake ce ma al-muharram shine muharramanka wanda babu laifi ka kalle su amma koma bayan wa'annan wanda ba muharramanka ba wannan haramun ne mutum ya je ya ringa kallon su sai mala yace wattalassus bi kalamiha da kuma yin zance ga wadda matar da ka sani cewa ba muharramarka bace amma idan kana zance da ita kana jin daɗin zancen da kake da ita to wannan haramun ne idan ya zamanto at-talazzus bi kalamiha kana yin zance da ita dan ka ringa jin daɗin zancen wannan wannan shi ma kadan haramun ne yanzu mu leka mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sabka a gare su Allah yake cewa ya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala tahda'na bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah yake cewa ya ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lastunnaka ahadin minan nisa'i ku ba ɗaya bane ga wasu mata wayanda ba matan annabi ba in ittaqaytunna fala tahda'na bil qawli fa yatma allazi fi qalbi kada ya zamanto idan za ku yi magana da wa'inda suke wa'insu maza ku ringa yin magana wadda take irin maganganun da mata suke yi kashe murya nan matan annabi aka ma faɗa akan cewa su bari ina ga mata a yanzu kenan haramun ne mace za ta yi magana da wanda ta sani zai iya zamantowa akwai aure tsakaninsu ta ringa ta ringa yin magana wadda ta san magana wannan bai kamata ba tana kashe mishi murya wannan haramun ne Allah ya hana annabi Muhammad ya hana kenan haramun ne mace ta ringa yi ta ringa kashe murya a wajen namijin da ta sani cewa wannan namijin ba muharramin ta bane daga ta yi ta sani cewa tana cikin mushin Allah wannan haramun ne nan matan annabi aka ma faɗa akan wannan ina ga kewa da ba matar annabi ba kenan haramun ne a daidai lokacin da mun sani mata annabi sun yi kowace mata daraja a duniya sun yi kowace mata mutunci kuma Allah ya musu wada akan akan kada su aikata haka ina ga wayanda suke ba su ba kenan wajibi ne mutane ne mutane su kula su guji wayannan abubuwan sai gaba ta gaba mala yake cewa wa aqallu amwalin nas bi ghairi ibn nafsi mala yace da wa aqallu amwalin nas bi ghairi ibn nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da yardan mutane ba mine da cin dukiyar mutane ba tare da yarda su ba ya zamanto ko ta hanyar kwace ko kuma ta hanyar rashawa ka ce wani dole sai ya baka kaza a hanyar rashawa za ka bar shi yin za ka bar shi wuce wannan haramun ne kenan rashawa haramun ne cin dukiyar mutum ba tare da ya yarda ba innal ladina yaquluna amwalan nas innal ladina yaquluna amwalan yatama zulman innama yaquluna fi budunihim nara Allah yake cewa duk waɗanda suke cin dukiyar marayu suna cin ni ya kuluna fi butunihim nara kamar suna cin wuta ne suna zuba wuta ne a cikin ni a cikin cikin su kenan cin dukiyar da ba taka ba ko ta maraya wannan haramun ne kada mutum ya je ni ya rinka cin dukiyar da ba tashi ba annabi muhammad yake cewa la yahillu malu mur'in muslimin illa bi tibi nafsi ya zama wa haramun ne ga mutum ya ci dukiyar wani ba tare da ni a san ran wannan mutumin ba kenan ne ne duk abin da ka san cewa idan ka ci wannan mutumin bayya so ta hanyar sata ce ta hanyar kwace ce ta hanyar halinci ce wannan duka haramun ne ka ci ka ci dukiyar da ba taka ba sai gaba ta gaba ba da yake ke yake cewa wal aqlu bi shafa'a wal aqlu bi shafa'a ba da yake cewa abin da yake ce ma shafa'a anan ci da ceto za mu iya fasarta shi da kanmu akan ci da ceto misali mutum yana neman wani abu a duniya ko kuma yana neman wani aiki ka sani cewa kana da hanyar da za ka samo mushi wannan aikin amma sai ka ce wani sai ka bani kaza in samo maka wannan aikin to wannan shine abin da malai yake magana nan kina wannan haramun ne Allah yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita kina haramun ne ni ci da ceto idan ka san kana iya ma mutum hanya ya samu wani abu a duniya wannan kawai ka mushi dan Allah sai Allah ya baka ni ya baka ladan abin da ka aikata mushi amma kada ka ce wani ba ni kaza in ma in ma hanyar samun kaza wannan shine shine ci da ceto wannan haramun ne kata kada mutum ya ringa ya ringa aikata irin wayannan abubuwan kenan idan zaka taimaka ma mutum ka taimaka mushi dan Allah kada kai dan ya baka wani abu shine akan mazhabi na hanafiya da malikiya da shafi'iyya wal mashhur min mazhabi al hanabila duka sun tayi ne akan ni anna al akhdh al hadiyyah li ajli shafa'a haram mutlaqan sun tayi akan cewa duk wanda zai amshi wani abu dan ya taimaka ma wani ta hanyar samun wani abu suka ce wannan haramun ne wannan shine mazhabin hanafiya da malikiya da shafi'iyya da kuma wasu daga cikin mazhabi na hanbaliya suka tayi akai kenan haramun ne wannan malaman sun yi ittifaqi akan akan wannan sai gaba ta gaba mala yake cewa al-aqlu bid-din shine ci da addini abin da yake ce ma ci da addini ya zamanto misali wani ku kawo kuɗi a muku addu'a wannan haramun ne haramun ne ka ce ma mutane ku kawo kuɗi a muku addu'a wannan kata haramun ne shine ci da ci da addini daga cikin irin kusuran da mutane suke fadawa ci da addini abu ne wanda zai kai ka ga hallaka ko ya zamanto kana aikata wani abu amma kana aikata shi ne don a biya ka ka sani cewa wannan aiki kana yin shi ne don Allah amma sai ka zo kake yi don a biya ka misali mu ɗauki limanci a masallatai a ce ne za a ɗauke ka limanci a masallaci za a yi rajijeniya da kai nawa za a baka wannan nawar da za a baka kai a ranka ka sani cewa za ka yi ne don wannan kuɗin da wannan shi ake ce ma al'akul biddi wani shi ake ce ma ci da addini yana wannan haramun ne mutum ya ya rinka ci da addini don ka san wani abu daga cikin wannan addini karka ce a dole sai an biya ka kuɗi za ka ma mutum addu'a kenan ba haka bane in za ka ma mutum ka yi don Allah sai Allah ya biya ka kenan ci da addini wannan haramun ne gaba ta gaba sai mala ya ce wa takhiru salati an awqatiha sai mutum ya rinka jinkirta sallah daga lokutanta kowace sallah Allah ya mata lokuta na musamman sallah asuba akwai lokacinta azhar akwai lokacinta la'asar akwai lokacinta haka sallar magariba sallar isha to wayannan lokutan ba a so mutum ya ringa ya ringa jinkirta su saboda daga cikin alamomin mutum ya ringa jinkirta sallah alamomi ne na munafikai kamar yadda manzo Allah yake cewa kun ga sallar la'asar da kuma kun ga sallar isha da kuma sallar asuba salloli ne wa'inda munafikai ba su halarta su bisa halartarsa akan akan lokaci yanzu nan mara yana magana ne akan yin sallar dukkanta ka zo kan yin sallah a lokaci idan ya zama to mutum kowane lokaci yana yin sallah ne da gangan sai lokacin ta ya wuce wayan su malamai sun kai akan cewa idan mutum ya yi sallan ma Allah bai ya karba to da abin da ya zama to malamai suna tattauna akan cewa Allah bai ya karba kenan mutum ya yi gaugawa ya bar wannan abin da yake daga kaji an kira sallah duk abin da kake wannan abin wajibi ne kawar shi ko karatun alkur'ani na mutum yake yi daga an kira sallah wajibi ne ya bar wannan abin da yake ya je ya je ya sallah kenan ba a so mutum ya ringa ni ya ringa jinkirta sallah daga lokacin ta Allah yake cewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun Allah yana yabon waɗanda suke kiyaye sallah a lokacin ta Allah ya ce ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun sune waɗanda za su za su gaji gidan aljanna kenan yin sallah a lokaci zai kai mutum ne gidan aljanna kenan mu kula da yin da yin sallah a lokaci duk lokacin da kaji an ce an kira sallah lokacin sallah yayi kai hakuri ka bar duk abin da kake ka je kai sallah Allah yake cewa hafizu ala salati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin kenan mutane su kiyaye ni a kiyaye yin sallah a lokacin ta sai gaba ta gaba mala yake cewa wala yahillu lahu surbatu fasiqin wala mujalasatuhu لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الله بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق gaba ta gaba mala yake cewa wala yahillu suhbatu fasiqin kada ya zamanto wanda yake mutumin kirki mumini ya ringa ya ringa zama ga wanda yake ka sani cewa lalle wannan mutumin fasiki ne wannan mutumin fasiki ne ba mutumin kirki ba kada ya zamanto kamar yadda satin wancan da ya gabata mun yi magana akan zama inda ake aikata abin da yake alfasha da inda kasancewa ana aikata abu ne ba mai kyau ba bai kamata ba wanda yake mutumin kirki ya ce ya rinka zama a wannan guraren kenan bai kamata ba wanda yake kai mutumin kirki ne shine mala yace wala yahillu bil muslim an yukhalita ma al fasik bayya bayya bayya dacewa ga wanda yake musulmi ya zo ya rinka cuɗanya wala yujalisuhu wala yunakihu wala yattakhizuhu khallan wa sahiban kada ka ɗauki wanda ka sani fasiki ne ka ɗauke shi abokin zamanka ko kuma ka ɗauke shi masoyinka kenan wannan duka ne wannan duka haramun ne idan ka yarda da Allah ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda kasancewa bai yarda da Allah ba bai yarda da annabi ba kada ka yarda ka zo ka ringa ka ringa mu'amala wadda take mu'amala ce wanda ya kamata ka yi ta da musulmi ka zo kana yi da shi kenan duk wanda ka san cewa ba mutumin kirki bane ba wannan wajibi ne wajibi ne mutum ya guje shi sai malai yake cewa ligairi darurati ba tare da wata darura ba nan darura da zamu leka a nan shine idan ya zamanto wajibi ne sai ka zama da fasiki ya zamanto aiki ne ya hada ku da shi to shi ma wannan aikin da ya hada ku da shi kada a wuce iyaka iyakacin ta aiki ne ya hada mu da shi to wannan aikin ana kare wannan aikin babu wata alaka tsakanin ka da shi ko da ya kasance yana aikata wannan aikin wanda yake ba mai kyau ba a daidai lokacin da kake tare da shi idan ka yi iya kokarinka da ka hana shi har ka kasa to sai ka kyamaci wannan abin a zuciyarka shine inda manzo Allah yake cewa wazalika adaful iman kenan kai zaman to mutumin kirki yana zama tare da wa'anda ya sani wa'annan mutanen fasikai ne sai ma da yake cewa wala yadrub lil mukhluqina bi saqil khaliq kada mutum ya zo yana neman yardan mutane ta hanyar da zai saba ma Allah misali ka sani cewa idan ka aikata wannan aikin Allah bayya so manzon Allah bayya so haramun ne amma sai kai wannan aiki dan wannan mutumin ya ji daɗi mutum ne yasa ka aikata haram sai kake jin nauyin shi a lokacin da kake jin yauni shi ka sani cewa wannan abun Allah ya hana ko kuma manzon Allah ya hana sai ka aikata wannan abun don wannan mutumin yana so to wannan ka nemi yardar wannan mutumin ko ka bar yardarwa yarda Allah shine abin da mala yake bayyana anan kenan kada mutum ya nemi yardar wani mutum domin ya domin ya saba ma Allah sanadiyar wannan mutumin shine Allah yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yuduhu in kanu mu'minin lalle mu sani cewa lalle Allah da manzansa su ne waɗanda suka cancanta mutum ya je ni ya nemi yardarsa idan wannan mutumin ya kasance mai imani kenan duk wanda ya imani da Allah ya kamata ya rinka neman yardar Allah ba neman yardan wani Allah ba haka manzo Allah yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq babu da'a babu biyayya ga wani wanda yake makhluki a cikin saba ma Allah kenan bai dacewa ka saba ma Allah dan ka gyara ma wani ko kuma dan ka faranta ma wani rai duk abin da ka sani cewa idan kai wani ran shi zai ɓaci amma idan kai wannan abin ka sani idan kai ka aikata abu ne mai kyau amma sai ran shi ɓace ka aikata sai Allah ya da kai amma idan ka sani wani yana so a aikata haram sai ya ji daɗi amma ka sani wannan haram ne in ka aikata Allah zai ma hushi to abin da ake so da kai ka aikata wannan abun dan Allah ya yarda da kai amma kar ka aikata dan dan mutum ya yarda da kai mutane su wannan wani mutum yake cewa rikan nasu ga ya la tudrak mu sani cewa neman yardan mutane abu ne wanda babu yadda za a yi ka same shi mutane babu yadda za a yi su yarda da kai ɗari bisa ɗari a duniya idan ka ce yardan mutane su kake nema babu yadda za a yi wannan mutane su yarda da kai kawai ka nemi yarda Allah idan ka nemi yarda Allah sai Allah ya sa dukkan mutane su yarda maka idan Allah ya soka sai Allah ya sa mala'iku su soka Allah ya sa duk abin da yake sama da kasa ya soka amma idan ka ce za ka nemi yardan mutane za ka nemi soyayyar mutane babu yadda za a yi ka same ta ko da ka same ta a gaban mutane kana zaune da su suna yaba ka daga ka gusa sun zage ka saboda dan adam bai da tabbas kenan kada mutum ya yi kada mutum ya je ya saba ma Allah domin ya yi domin ya gyara ma wani sai gaba ta gaba mala yake cewa wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah ta'ala wa yuhadhiruna min ittiba'i ash-shaytan wa la yarda li nafsihi ma radiyahu مفلسون الذين طاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة أقول بجي دم سامو مكي karshen gabar bai da bai da yawa lokacin ya mai kadan ne malaka cewa wala yahu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah bayya dacewa ga wanda yake mumini ya aikata wani abu na cikin wannan addinin hatta ya alama hukumar lahi har sai ya san hukuncin wannan abu kada ya zama to za ka aikata haramun sai ka aikata haramun sai ka zo ka rinka tambayan malamai wai me hukuncin kaza a kayan ka aikata misali riba da ake dora a kasuwanci ba sai ka yi ba za ka zo ka tambaye malamai a kayan ka aikata kai dan kasuwa ya kamata ka je ka san hukumce hukumce wanda suke da alaka da kasuwanci akwai abin da yake haramun ne a kasuwanci akwai abin da yake ya kamata ka yi shi kenan kayan ka fara ya kamata ka zo ka tambaye malamai akan cewa ya wannan abin yake shine abin da malam yake bayani anan hatta ya alama hukuman lahi kada mutum ya aikata wani abu har sai ya san hukuncin wannan abin a addini sai malam yake cewa wa yas'al ulama sai ya je ya ringa tambayan malamai Allah yake cewa fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun ku ringa tambayan wa'inda suka sani idan ba ku sani ba kenan abin da yake cikin addini wannan duk abin da baka sani ba wajibi ne a gare ka ka je ka tambaye malamai hukuncin wannan abin saboda saboda kada ka zo ka aikata abin da yake ba shi ba kenan wajibi ne abin da zaka yi ka tambaye malamai sai malamai yake wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa sai ya ringa yin koyi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ringa koyi ga waɗanda suka kasance suna bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wajibi ne ka ringa bin wanda ka san cewa yana bin sunna ta annabi Muhammad shi zaka tambaya hukunci na addini ba kowa ake tambaya ba kenan wanda aka sani cewa mutumin kirki ne malami ne kuma ya sani wannan shi ake tambaya kenan tambaya a cikin addini ba kowa ake tambaya ba wannan ka sani malami ne kuma ka sani yana kan suna ta ma'aiki to wannan shi ne ya kamata ka tambaya kenan ba kowa ake tambaya ba sai ma ya ce wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisun allazina da'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah kada ya yarda kada wala yarda li nafsihi kada yarda da kanshi irin yanda ma radiyahu al-muflisuna allazina da'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah kamar yanda wa'annan mutanen al-muflisuna allazina da'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah wa'anda suka bata shekarun su suka bata kwanukan su akan ni akan ma Allah sako ba cikin ƙarar ubangiji ba sai ma da yake cewa fara ya hasratuhu wa ya tula buka yawmal qiyama kai can su wayannan mutanen sun yi asara sai yake cewa waya waya tula buka yawmal qiyama kaicansu akan kukan da za su ranar tashin alkiyama kenan nan mazala yake cewa almuflis min ummati wanda yake ce ma almuflis daga cikin al'umma nabi muhammad mazala yake cewa min ummati man yati yawmal qiyamati bi salati shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salati ya zo yayi sallah ya cika sallah wa siyami yayi azumi wa zakati kuma ya bada zakka wa ya'ti qad shatima hadha qad shatama hadha wa qadhafa hadha amma sai ya zo ya zagi wancan wa qadafa haza ya ma wannan kadafi wa akala mala haza ya ci dukiyar wani ta hanyar kwace ko kuma ta hanyar riba wa safa kadama haza ya zubda shinin wani wa daraba haza ya bugi wannan ta hanyar zalunci faya sai mala yake ce manzo Allah yake cewa haza fayaqu fayaktasu haza min hasanati sai ya zamanto a cikin ladan shi sai a rinka daukar wannan ladan nashi ana ba mutane duk wanda ake wanda ake ce ma muflisi ne wanda yayi sallah dan Allah yayi azumi dan Allah yayi zakka dan Allah duk abin da yake da'a ta ubangiji yayi shi dan Allah amma sai dai kai ciwo wannan mutumin ya ci zaluncin wani yayi gulman wani yayi annabimanci ya zuba shinin wani ya bugi wani ya ci dukiyar wani ba tare da da yarda shi ba to wannan mutumin ranar tashi alkiyama duk wa'annan sallolin da yayi duk wa'annan abubuwan da yayi a lokacin nan sai Allah ya ce duk wanda ka zalunta sai an hudda mishi sai an hudda mishi haƙƙin shi to wannan shine ne shine al-muflis shine asararre wanda yake tozartacce ran tashin alkiyama a lokacin nan za a dauki za a dauki ladan shi a ba wa'annan mutanen wanda ya zalunta idan ladan shi ya kare sai mi sai a dauko zunubin wanda ya zalunta sai a ƙara mishi kenan a ƙarshe wannan mutum wayannan abubuwan da ya aikata gaba ki daya an kwashe an kwashe wannan ladan duka an ba waɗannan mutanen wanda ya zalunta to wannan mutum shine yake ce ma al-muflis shine wanda yake asarare na ran tashin alkiyama shine manzo Allah shine ma da yake cewa fa ya hasratuhu ya kai can su kamar tausayawa ne wa ya tula buka umul alkiyama haka za su ringa kuka saboda saboda asara da suka rana tashin alkiyama sun zo da ayyuka masu kyau sun yi sallah sun yi azumi sun ba da zakka duka sun yi dan Allah amma ni amma a ƙarshe sun cutuwa ne sun zalimtuwa ne mu sani cewa duk wanda ya kasance yana zaluntar bayan Allah babu yanda za a yi Allah ya gafarta ma akan zaluncin da kake ma wani ko da ka tuba daga cikin sharɗan tuba da muka karanta guda uku wancan akwai na hudun wanda malam bai kawo shi ba a baya shine shine mutum idan ka zalunci wani dole za ka maida mushi abin da ka zalunce shi in dukiya ce ka cika wani dole za ka maida mushi za ka maida mushi dukiyar shi in kuma zalunci shine ka ce ta hanyar annabimanci ko kuma ta hanyar goma gulma sai ka je ka ce wani rana kaza na ma kaza na ma kaza wani ka gafarta mini saboda idan baka je ba ka ce Allah ka ce ya gafarta maka ka sani ranar tashi alkiyama duk tubar da kai sai Allah ya yi ya hudda ma wannan mutum haƙƙin shi saboda tubar da za ka yi wanda Allah zai karɓa shine tsakaninka da Allah idan ka aikata laifi wanda yake tsakaninka da ubangiji sai Allah ya gafarta maka amma abin da yake tsakaninka da bawan Allah dole za ka je ka neme ka tsakaninka da shi ni ya gafarta maka in ya so sai Allah ya sai Allah ya gafarta maka a ƙarshe sai malai yake cewa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وشفيئنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم karshen wannan mukaddima ma da yake cewa muna roƙon Allah subhanahu wataala an yi wafiqana ya dakatar da mu littiba'i sunnati nabiyina bin sunna ta ma'aiki wanda yake masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shafi'ina wanda zai zamanto mai ceto ranar tashin alkiyama wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan gaba ta gaba wanda ta zo ta shine za mu shiga cikin littafin ne garangaren kenan darasi na gaba za mu fara daga cikin abin da malam ya fara akan shine shine at-tahara abin da yake da alaka da al-ibadat kenan wannan shine karshen wannan mukaddima da malam ya ya shimfiɗa a cikin wannan littafin ina roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya Allah ya samu daga cikin waɗanda za su rinda bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya dakar da mu yin aiki dan shi yin dan idan Allah ba dan wani ya gani bai yaba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu ya taimake mu wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ya biya mishi wanda yake da damuwa Allah ya yaye mishi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh